الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a ashirin da ɗaya ga watan zulhijja shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan tara shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih na Sheikh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am sai ka daga muryarka
kasancewa abuja damar soyayya ce sawa mutane ne su zama zuwa abokai ban ji ba farkon maganar taka na ce abuja dama da ainihin soyayya ce take sawa mutane ne su zama zuwa abokai juna sai daga baya ya fahimta wancan abokin nashi a zalimi ne yana zalunta shi da wasu abubuwa shi yana yarba kayan shawara wani misali kai ne ka kulla abota da wani a ganin ka cewa mutumin kirki ne a iya zatanka akasin haka sai ya bayyana ka fahimci cewa ba mutumin kwarai ba ne na daga cikin rashin kirkinsa shine zalunci shin kana iya raba kaya da shi kwarai in ka ja hankalin shi ka ja hankalinsa ya ƙi dina wannan abin da bai dace ba to kana iya raba kaya da shi me ake nihi da raba kaya a nan shine kenan sauran wasu mu'amaloli na yau da gobe da abotar da kake da shi kana iya raba kaya da shi amma ba ana nihin cewa kai masa gaba ba sallama ka yi masa sallama ina gida ya harkoki wannan duka za ka iya yi masa amma na maganar a zo a zauna kamar yadda ake da wannan kana iya raba kaya da shi domin in ka ci gaba da zama da shi wannan mugun hali nashi da muguwar ɗabi'a ta shi zai iya goga maka na'am Assalamu alaikum. Akwai wata kana da kasuwa zaunan na sai wani ya baka ajiya kuri wanda kai kuma ka yi ƙarfi su kana iya juya su cikin ba'amala ka kasuwa.
misali wai kai ne kana harkokinka yau da gobe wani ya baka ajiyar kuɗi kuɗin da ya baka bai taka kara ya karya dangane da abin da yake hannunka wanda kake juyawa za ka iya kwatsa su a cikin kudadenka baya halatta kuɗin ajiya kuɗin amana ne bai ya halatta ka kwatsa su da dukiyarka ko ka taba kai wani amfani da su sai da izinin shi wanda ya baka ajiya a lokacin da ya kawo maka ajiya ka ce to kudin nan da ka kawo fa zan sanya su cikin harkoki na amma duk a lokacin da ka bukata insha Allah za ka samu kudin ka in ya ce ba komai to a wannan lokaci za ka iya kwatsa su amma in haka kawai ya kawo maka kudi wani ajiye mu in ka fi karfin miliyan ɗari in jikka guda ya kawo maka to amana ce ka je ka samu wuri wanda yake amintacce ka aje masa jikarsa guda ran da ya zo ya buƙaci kudin shi ka ɗauka ka bashi na'am wanda mutum idan ya zo masallaci alhali liman yana raka a raka ta ƙarshe liman yana raka ta ƙarshe sai ta dai liman yi da su ƙira ƙira talatin fatiha za ta ƙara suwar tare da shi
kamar misali ka gama fatiha shi kuma bai yi ruku'u ba misali wai limami a inda ake karanta sura ita kadai misali raka'o'i biyu na karshen azzahar ko la'asar ko raka'a daya ta karshen magariba ko biyu na karshen isha ka gama karanta fatiha an gane ko shi limami bai yi da gama ba za ka iya zawa da wata sura kwarai da gaske karin sura akan wannan raka'a ta karshe hadisai ne waɗanda suke ingantattu akan haka an gane ko za ka iya zawa da wani abu wanda ya sauƙaƙa na karatun alkur'ani bayan ka gama fatiha a raka'a ta karshe inda ake karanta fatiha kadai hadisan suna cikin sifatu sala na shekh albani allah ya ji kansa kwarai na'am wani cewa duk wanda ya sha giya sallah ta kwana arba'in babu ma'ana me ake nihi da babu ita ma'ana ba a karbarta hadisi ne ingantacce kwarai amma in ya tuba kuma allah zai karbi tubansa haka ne makamancinsa haka shine hadisin wanda ya je tambayi dan diba shi ma sallah ta kwana arba'in ba a karba idan ku ya sake ya gaskata dan diban to ya kafirce ma alƙur'anin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sallah ta kwana arba'in ko yayi Allah baya karba duk wanda ya je wajen dan diba ya tambaye shi in ku ya gaskata shi to ya kafirce ma alkur'anin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana babban hadari ne wato daga cikin hadarra hadarin da ke zubar da aikin bawa shine zuwa wajen dan diba a lokaci daya daya kadai yake halatta mutum ya je wajen dan diba domin wato ya kure shi ya kai shi bango ya bayyana ma jama'a cewa makaryaci ne a wannan lokaci ne kawai shi ne kadai malamai suka yi rangwame mutum yana iya zuwa wajen dan diba don ya kure shi ya kai shi bango ya bayyana ma jama'a lamarinsa su gane kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen ibn sayyad ibn sayyad hadisi ne ingantacce mazan Allah sallallahu alaihi wasallama don ya jarraba shi ya nuna ma jama'a makaryataccen makaryaci ne maza Allah ya koye masa wani abu sai ya ce masa menene na koye maka ya buga ya buga sai yake cewa duk duk maza Allah sai yake ce masa Allah ya wadanka ba za ka iya ketare haka ba dai kamar yadda yake cikin wata riwaya suratul dukhan ce maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya koye masa to yayyayi ya kamo dai ya kasa kamowa wannan hadisi yana nuna halaccin ka je ka tambayi dan diba dan ka kure shi ka kai shi bango haka wani daga cikin magabata ya tafi ya tambayi dan diba ya ce masa na ga wata mata ina son ta matuƙa ina ƙaunarta so nake na aure ta adiba mun akwai alkhairi ko ba alkhairi da ya dan bubbuga masa sai yake cewa wannan mata in ka sake ka aure ta ba za ka wuce kwana uku a duniya ya ce Allah wadanka ya ce wannan mata ‘ya'yanmu bakwai da ita yanzu ‘ya'yanmu bakwai da ita yanzu kaga shi ko yana ce masa wayan ya sake ya aure ta wai ba zai wuce kwana uku a duniya to don haka shi ne kaɗai ke halatta duk da cewa mun fita daga cikin matsalar da aka yi tambaya shi dai kenan abin da muke so mu gane hakanan duk wanda ya je wajen ɗan diba sallah ta kwana arba'in ba a amsa haka shi wanda ya sha giya sallah ta kwana arba'in ba a karba in ya tuba Allah zai karbi tubansa kamar ni eh wai nafila ta rana ana karanta sura kamar yadda ake karanta sura a nafila ta dare duk wata nafila da za a yi karanta sura ko mu ce abin da ya sauƙaƙa na alkur'ani bayan fatiha sunna ne sawa'an na filfili ne waɗanda suke na cikin yini ko na dare an gane ko ita kanta nafila ba a takaitawa ga fatiha kadai ita fatiha dai rukuni ce daga cikin rukunan sallah wanda sallah ba ta inganta sai da fatiha sawa'an sallah ce ta farilla ko ta nafila kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an au kama qala babu sallah ingantacciya ga duk wanda bai karanta fatiha a cikin sallarsa matukar mutum zai iya zauwa da fatiha in ba zai iya zauwa da fatiha to ya abin da ya saukaka da shi tare da shi na alkur'ani shine zai karanta darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul wakala mun tsaya ƙarshen babi na goma in aka ce alwakala ko ka ce wikala wato shine mika lamari zuwa hannun wani an gane ku ka mika wuka da nama ga hannun wani cewa duk abin da ya zartar da shi a madadinka to tamkar kai kai shine ake kira da wikala ko ka ce wakala ko ka ce wikala mun karanta mun tsaya ƙarshen hadisi na goma manan babi na goma baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan mutum ya wakilta wani akan wani lamari fatarar kalwakilu shay'an shi wanda aka wakilta sai ya bar wani abu a gane ko ya bar wani abu ya yafi ba a jara zaɓulun wakil shi wanda ya wakilta kin sai ya zartar da wannan abu ya halitta ya ce ba komai ba huwa jaiz wannan ya halatta ka wakilta mutum akan wani al'amari daga cikin abin da ka wakilta shi sai ya bar wani abu ya yafi da ya zo ya faɗa maka sai ka ce a ba komai to ya yi to amma idan ka ce fa baka yadda ba to dole za a dawo ma da kayanka an gane ko a nan sai in ka zartar da wannan abin da ya bari sannan zai tabbata amma matukar baka yadda ba baka amince ba to dole za a dawo ma da kayanka shine sai ce wa in aqradahu ila ajalin musamma idan shi wanda aka wakilta akan wani al'amari misali an ka wakilta wani akan dukiyarka wani ya zo yana da bukatar wani abu a ramta masa sai ya dauka ya ramta masa aka yi yarjejeniya zuwa lokaci kaza zai dawo da wannan rancen da aka bashi ka faɗa ma mai gida sai ya ce a ba komai to jaza shi ma ya halatta amma ya ce a bai yarda da rancen da ka bada to dole ka je ka dawo masa da kayansa shi ne a ƙarƙashin baban malam Allah ya ji kansa ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wakilta ni game da wato gadin zakar kunu shine yace bi zakati ramadan bi hifzi zakati ramadan an gane ko gadin zakar kunu ita ce zakar da ake fitar da ita a ƙarshen azumi in ma a hausa ka ce zakar kunu ko kuma ka ce mata hudda kai me ya faru abu huraira allah ya kara masa yadda a lokacin da yake gadin wannan dukiya da maza allah sallallahu alaihi wasallama ya wakilta shi game da gadinta shine ya ce fa'ata ne a cikin dare sai wani mai zawwa ya zo mu wane ne ya zo masa shaidani ne fa ja'ala ya hasu min ba'a sai ya haɗu yana kwasar wannan abinci yana kwasar wannan abinci lafazin fa ja'ala fi'il ne min af'ali shuru ma'ana shine a Hausa sai ka ce sai ya hadu yana kaza shine yace fa ja'ala ya hatu min fa sai ya hadu yana fasar wannan abinci ni za a yi abu hurera Allah ya kara masa yadda sai ya cauke shi ya kama barawo sai na ce masa rantsuwa nake da ubangijin da ya halicce ni lalle ne zan ɗaukaka ƙaranka zuwa ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama in ce na cauki barawo wannan me yake nuna mana da za mu iya fahimta ana
sai kara dan adam yana yin idan ka cauki barawo kai za ka zartar ma da kanka hukunci idan ka dauke shi iya abin da za ka yi sai ka ɗaure shi idan an waye gari ka kai ma hukuma in a cikin dare ne ma za ka iya kai ma hukuma ka kai musu in kuma su za ka taɓo su zo su kama mutumin su in ya so su zo su kama shi don haka abu huraira allah ya kara masa yadda da ya cauki wannan barawo bai ɗau doka a hannun shi shayi la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle ne zan ɗaukaka karanka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya dace na hukunci a zartan maka Mizaya lokacin nan sai ya kokarin ba Abu Huraira uzuri ya ce masa inni muhtajun wa alayya iyalun waliya hajatun shadida ya ce ni mutum ne mabukaci ya ce kuma ina da iyali ya ce kuma ina da bukata mai tsanani ya ba shi iya wannan uzuri me za mu iya fahimta a nan za mu iya fahimtar cewa su shaidanu an gane ko wanda dangi ne daman na aljiyan duk da cewa kalima ta shaitan duk wanda ya nisanci gaskiya sawa'an aljanni ko dan adam ne shine ake kira da shaidani kamar yadda a cikin jinsi na aljannu akwai shaidanu a cikin jinsi na 'ya'yan adam akwai shaidanu kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un kamar yadda can yake faɗa allazina amanu yuqatiluna fi sabilillahi wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya duk da cewa wannan tana nihin cewa shaydani shi ma yana da waliyai nasa aya da za ta zama ta biyu shine faɗar ubangiji ta'ala wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin li insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura tunan shaydani ne daga cikin aljanna abu huraira Allah ya kara masa yadda ya cirke shi shin a ganin ka a sifarsa ta aljan a ganin ka a sifar shi ta aljan a a saboda Allah bai ba mu idaniya wadda take da kudirar ganin shaidani akan sifar yadda Allah ya halicce shi duk wanda ya ga shaidani a sifar ko kuma ce ya ga aljan a sifar yadda Allah ya halicce shi to kalla ne ya kai labari zai samu tabuwar hankali don haka ubangiji ta'ala ya ce inna hu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu lalle shaydani da zuri'arsa suna ganin ku ta inda ku ba ku iya ganin su domin Allah bai muku idani yadda za ku ga aljan akan sifar shi yadda Allah ya halice shi don haka Allah ya ba shaydani kudur aljan kudura ta rikida ya canza ya koma wata halitta a nan abu huraira ya gan shi ne a sifar ‘ya'yan adam kuma yama abu huraira zance zance irin na ‘ya'yan adam yadda za a fahimta an gane ko kenan waccan aya da ubangiji ta'ala ya ce innahu ya rakun huwa wa ƙabiluhu min haisu la tarawnahu lalle shaidani da zuri'arsa suna ganin ku ta inda ku ba kwa iya ganin su to wannan yana nuna mana akan halittar su yadda Allah ya halicce su amma in sun rikida sun koma wata halitta to wannan muna iya ganin su kamar yadda yana iya komawa dan adam yana iya komawa maciji yana iya rikida ya koma duk wani abu Allah ya bashi wannan kudura shine anan yace masa inni muhtajun yace ni mabukaci ne wa alayya iyalun kuma ina da iyali nauyin iyali a kaina ya ce wali a hajjatun shadida ya ce kuma ina da bukata mai tsanani bala sai ya ce fakallaitu anhu sai na fita daga sha'aninsa na kyale shi a nan malamai suka ce dalili ne wanda ke tabbatar da cewa a zamani na yunwa duk barawan da ya ji ya saci abinci ba maganar a yanke masa hannu idan ya fasa mangaza ya saci abinci don ya je ya ci shi da iyalinsa to ba maganar a yanke masa hannu malamai suka ce akwai ihtimalin cewa mai yiwuwa abin da ya sata shi wannan barawo na abu huraira bai kai ba gwargwadon abin da za a yanke hannu don haka ya masa abuwa ya kyale shi shine yace fa asbahatu sai na wayi gari na je na faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin na bashi labari manzon Allah sai yace ya Aba Huraira ma fa'ala asirukal bariha yace mi ribataccenka ya aikata a daren jiya idan aka ce asir wato shine fursuna kenan wanda aka cauka jam'unsa shine asra kamar yadda yace ya ayyuhan nabiyyu kulli man fi aydikum min al asra in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhiza minkum wa yaghfir lakum shine yace ma fa'ala asiruka al bariha wato mi wato ribataccen ka ma'ana wanda ka ribace ka cafke shi me ya aikata a daren jiya idan aka ce albariha abinda aka aikata a cikin daren jiya in abinda aka aikata a yinin jiya larabawa suna amfani da lafazin ams an gane ko amma in a cikin dare ne aka aikata abin shine suke amfani da lafazin albariha sai na ce masa ya rasulallah ya manzon Allah shaka hajatan shadidatan wa iyalan ya kai mun kukan cewa mabukaci ne bukata mai tsanani kuma yana da nauyin iyali farahimtu don haka na tausaya masa fakallaitu sabila na fita daga cikin sha'aninsa maza Allah ya ce ma a bahurera ya ce kasan da cewa ƙarya ya maka na cewa wai shi mabukaci ne kuma akwai nauyin iyali a kansa maza Allah ya ce ƙarya ya maka amma ka sa ido ka tsare wasa yahudu maza Allah ya ce da sannu zai dawo abu huraira ya ce fa'araftu annahu sayahudu li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama innahu sayahud yace wallahi sai na yi sani na tabbatar da cewa tabbas zai dawo domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ni da sannu zai dawo domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama as-sadiqul masduq ne kamar yanda Abdullahi dan Mas'ud idan zai karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yake haddathana رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari shi mai gaskiya ne game da duk abin da yake faɗa kuma abin gaskatawa ne game da duk abin da ya faɗa da haka yace da manzon Allah yace mun da sannu zai dawo yace wallahi na yi sani na tabbatar da cewa zai dawo domin mazan jiya ba su da kokonto daidai da su kala zarra game da duk abin da Allah ya faɗa ko manzansa domin mumine ne waɗanda suke na gaskiya ya ce farasattu sai na dakace shi ina jiran dawowarsa sai ga shi ya dawo fa ja'ala ya hasu min ta'am ya hadu yana kwasar abinci na cabke shi na ce masa lalle ne zan ɗaukaka ƙaranka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da ani fa inni muhtajun ya ce da Allah rabu da ni ya ce ni mabukaci ne wa alayya iyalun kuma akwai nauyin iyali a kaina ya ce la a hudu ya ce ba zan koma dawowa ba wannan alkawari ne na maka ba zan koma dawowa ba abu hurairar Allah ya kara masa yadda ya ce farahimtu hu fa khallaitu sabila na tausaya masa dai na fita daga sha'aninsa ya ce fa asbahatu sai na wayi gari na tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa na ke da wuya manzon Allah sai ya ce da ni ya aba huraira ma fa'ala asiruk ya ce ya aba huraira menene ribataccenka ma'ana ya aikata a daren jiya sai na ce masa ya manzon Allah ya kai mun kukan tsananin bukata da kuma nauyin iyali don haka na tausaya masa na fita daga sha'aninsa manzo Allah ya ce amma innahu qad kazzabaka wa sayu manzo Allah ya ce ka san da cewa dai kariya ya maka game da abin da ya faɗa kuma ka sa ido ka tsare da sannu zai dawo yace farasattu salisa na dakace shi karo na uku sai gashi ya dawo ya ringa kwasar abinci ya ringa kwasar abinci na koma caukar shi na ce lalle ne zan ɗaukaka ƙaranka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hada akhiru salati marrat wannan kuma shine karshen karo na uku innaka tazumu la taudu thumma taud kana rai cewa ba za ka dawo ba kuma sannan ka dawo kaga wannan yana nuna mana za ka iya ba mutum hamzari so daya so biyu har zuwa so uku ran da ya cike na uku to kana iya yanke masa hamzari domin na farko yana iya kasancewa kuskure ne to shine a lokacin nan sai ce da'ani uallimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha yace rabu da ni ka kyale ni a yanzu yace zan sanar da kai wasu kalimomi wanda Allah zai amfanar da kai a sababin su in dai ka rike su to Allah zai amfanar da kai to da yake mazan shiya masu kwaɗayi ne game da duk wani abin da zai amfane su a rayuwarsu ta duniya da makomarsu lahira ba irin mu bane masu karancin tunani wanda kawai mu a iya tunaninmu shine rayuwa ta duniya su mazan jiya hangen su hange ne wanda yake mai nisa duk wani abin da zai amfane su a rayuwarsu da makomarsu to shi suke kokarin su ga sun sadu da shi da ya ce masa rabu da ni zan sanar da kai wasu kalimomi wanda Allah zai amfanar da kai a sababinsu kai tsaye abu huraira sai ce masa mahunna wasu kalimomi ne kada sai ce idza awaita ila firashika idan ka taro jiki zuwa shimfidarka iya abin da ya rage maka kwanci an gane ko lafazin awa an ciro shi daga al'iwa al'iwa shine taro da jiki kamar yadda yake cewa iz awal fitiyatu ila kahfi da can fa'awu an gane ko ma'ana ku taro jiki fa'awu ila kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa shi ne ce masa idza awaita ila firashika idan ka taro jiki zuwa shimfidarka iya abin da ya rage maka shine kwanci yace faqra ayatul kursi yace karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ita ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum hatta takhtima al-aya har ka cike ayar ma'ana ka kai karshen ayar shine na wala yauduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim fa innaka lan yazala alayka min Allah hafiz ya ce lalle wani mai kiwo daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai gushe ba tare da kai yana gadin ka har a kai lokacin da za ka farka wala ya ƙarraban naka shaibanun hatta tusbiha shaidani kuma ya yi kaɗan ya kusance ka sai kawaye gari ya ba shi wannan fa'ida abu huraira ya ce fakallaitu sabila sai na fita daga sha'aninsa a sababin wannan fa'ida da ya ba fa asbahatu sai na wayi gari da na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce da ni ma fa'ala asirukal barika mi wai fursunanka ya aikata a daren jiya sai na ce ya manzon Allah na cafke shi karo na uku kuma ya raye cewa zai sanar da ni wasu kalmomi wanda Allah zai amfanar da ni a sababinsu don haka fa kallaitu sabilahu na fita daga sha'aninsa qala ma hiya manzo Allah yace wasu kalmomi ne ya karantar da kai qultu sai nace qala li yace da ni idza awaita ila firashika idan ka taro jiki zuwa shimfidarka faqra ayatul kursi karanta ayatul kursi min awwaliha hatta tahkimal aya daga farkon ta har ka kai wato cikon ayar ma'ana ka kai karshen ayar shine Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa qala li sai yace da ni lai yazala alayka min Allah hafi me kiwo daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala ba zai gushe ba a kanka yana gadin ka wala ya qarab wala ya qarabka shaytan kuma shaytani ba zai kusance ka hatta tusbiha har sai ka waye gari kaji abin da ya faɗa mu shine marwayacin sai yace wa kanu ahrasa shay'in ala khairi sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kwa sun zamanto sun fi komai kwaɗayi akan aiki na alkhairi akan duk wani alkhairi sun fi kowa kwaɗan shi komin ƙanƙantar shi sun fi kowa kwaɗan aiki na alkhairi kwaɗan wannan fa'ida ita ta sa abu hurera Allah ya kara masa yadda ya sake shi manzan Allah sai ya ce masa amma innahu qad sadaqaka ka san da cewa ya maka gaskiya game da abin da ya faɗa maka haka ne duk wanda ya karanta ayatul kursi lokacin da ya zo kwanci to Allah zai wakilta wani mai gadi zai ci gaba da gadinsa har zuwa lokacin da zai falka kuma shaidani ya yi kaɗan ya kusance shi sai idan ya falka ya ce haka ne abin da ya faɗa maka ya maka gaskiya sai ce wa huwa ka amma fa ka san da cewa tacaccen magaryaci ne sigatul mubalaga ne ma'ana tacaccen makaryaci ne in ma ka ce kazzab ko ka ce kazu ma'ana me wanda ya kai gaya a wajen karya tacaccen makaryaci in aka ce kazib makaryaci kazu tacaccen makaryaci kazzab tacaccen makaryaci wannan yana nuna mana ashe makaryaci wani lokaci yakan yi gaskiya mutumin da zancen shi wani kudi wani bashi to wata rana a cikin zancen shi za a samu gaskiya an gane ko gaskiyar amma kadanci sai ya ce ta alamu man tukhafi منذ ثلاثة ليالي منذ ثلاثة ليالي يا أبا هريرة da Allah ya ce ya Aba Huraira wai shin ka san da wane ne kake tattaunawa tun yau da dare uku qala la ya ce a ban san ba ko wane ne qala manzo Allah ya ce masa zaka shaytan ai wannan wanda kake tattaunawa da shi kake cauka wannan barawo manzo Allah ya ce shaytani kaga kenan shi Aba Huraira Allah ya kara masa yadda ya kai shi a sifar 'ya'yan adam bai san shaytani ba alhali ko shaytani ne kuma wannan yana nuna mana wasu al'amurra waɗanda suke na gaibu Allah yakan sanar da manzansa domin kamar yadda yake cin wata riwaya takanas Allah ya aiko Jibrilu alaihi salam ya ba manzan shi labarin abin da ya gudana tsakanin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda da wannan shekani don haka wannan kuma yana nuna mana ita hikima da duk wata fa'ida to akan iya karbarta daga wanda yake malalaci an gane ko ba sharaɗi ba ne ba na karɓar fa'ida da wata hikima cewa sai mutumin kwarai ko lalatacce ne in dai an san akwai abun kwarai wanda za a iya fa'idanta abunsa ba laifi ana iya karɓa ko da shi bai amfana ba ku sai ku karɓa ku amfana da wannan kalima tashi sannan kuma wannan yana ƙara nuna mana mutum yakan sanu wani abu wanda yake na amfani kuma ya yin aiki da shi su da yawa mutum yakan sani abu wanda yake na amfani kuma ya kasa yin aiki da shi wani Allah ya masa dace game da yin amfani da kaga shi shaidani ya san fa'ida ayatul kursi amma baya aiki da ita Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya karbi wannan fa'ida kuma yake aiki da ita to don haka kuma wannan yana nuna cewa lalle malalaci kafiri yakan yi gaskiya an gane ko game da sharan abin da mumini yake gaskiya amma yin gaskiyar shi ba ta nuna cewa ya zama mumini kaga wannan karanta ayatul kursi da ya karantar da abubakar wannan da ya karantar da abu hurairah baya nuna cewa shaidani ya ya zama mumini gaskiyar ce ya faɗa amma shi bai yarda da ita ba wannan kuma yana nuna mana cewa ashe daman ita karya wato haja ce ta shaidani kaya ne wanda yake na shaidani don haka manzon Allah ya ce wa huwa kadhubun tacaccen magaryaci ne sannan kuma wannan yana nuna mana abincin da muke ci mu ƴaƴan adam shaidanu ma aljannu ma suna cin shi abincin da muke ci aljannu suna ci don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana shaidani yana tarayya da ɗan adam akan duk abincin da ya sa gaba idan bai ambaci sunan Allah subhanahu wata'ala a lokacin da zai fara cin abincin idan bai ci bismillah ba sannan kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana fadala wato ta ayatul kursi domin ayatul kursi ita ce ayat da tafi kowace aya daga cikin jimillar alkur'ani gaba ɗayansa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya tambayi Ubay ibn Ka'ab yace masa wace aya ce daga cikin ayoyin Alkur'ani tafi kowace aya daraja da matsayi da kima da martaba a wajen Ubangiji Ubay ibn Ka'ab yace ya Rasulullah ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinjina masa akan wannan amsa da ya bashi amsa ce wadda take dacicciya wannan yana nuna mana fadala ta ubayi ibn ka'ab yanda Allah ya fahimtar da shi alqur'ani kai tsaye manzon Allah ya masa tambaya fa a cikin aya dubu shida da duriya manzon Allah ya ce masa wai a cikin ayoyin alqur'ani gaba daya wace aya ce ta fi kowace aya daraja da matsayi a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala kai tsaye ce ayatul kursi wannan yana nuna ayatul kursi aya ce mai daraja mai fadala a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala amma ta hanyar da ake fa'idantar ayatul kursi shine ta hanyar karanta ta kamar yadda aka shir'anta mana kaga anan inda ratayawa ake gida nawa alkur'ani nawa ke akwai a cikin gida gidaje kuma shaidanu suna cike da gidan suna jefule dare da rana kaga nan sai ya ce masa in ka zo wurin kwancin ka ka karanta ayatul kursi inda rubutawa a ratayawa na wadatar to menene mutum ya yi ta wahala kullum ya zo wurin kwanci sai ya karanta ka rubuta ka rataya shikenan to don haka wannan yana nuna mana karantawar ita ce sunna don ka rataya ba za ta maka wannan amfani ba ko ƙura'ani ko ƙura'ani dubu ka rataya a cikin gidan ba zai maka amfanin ita wannan fa'ida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma in ta ɓangaren sura ne ƙarin fa'ida suratul fatiha ita ce shagaba a cikin surorin alkur'ani gaba ɗaya ita ce surar da tafi kowace sura daraja da matsayi amma in ɓangaren ayoyi ne to ayatul kursi ce za mu tashi babi na gaba alal musanniku rahimahullahu ta'ala babun idza ba alwakilu shay'an fasidan fa bai'uhu mardud قال حدثنا إسحاق وابن إبراهيم ابن راهوية المنظر الهنظري قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية وابن سلام عن يحيى أنه قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال رضي الله عنه كان عندي تمر رديء فبئت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أواه أواه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa idza ba alwakilu shay'an fasida idan wakili ya sayar da wani abu lalatacce gane ko ko kuma ya sayar da wani abu ciniki wanda yake fatacce to fa bai ubu murdu wannan ciniki nashi wato za a mayar da shi a tada shi idan ka wakilta mutum akan cewa ya je ya sayar maka da wani abu to sai ya je ya kulla ciniki cinikin da ya saba ma shari'a to wannan ciniki za a tada shi ba maganar cewa tunda ba ni na saida ba wakili na na saida tun ciniki ya yi a tunda wakilin ka a matsayin ciniki duk abin da ya yi tamkar kai kai kai ka wakilta shi ka yadda da shi ka amince masa ka meka masa wuka da nama duk abin da ya zartar da shi to ya zartar da shi ne a madadin ka in ya dace ma shari'a za a zartar da wani abu amma in bai dace ma shari'a dole za a dada shine malam kenan yace idza ba al wakilu shay'an idan wakili ya sayar da wani abu fasidan kenan ciniki wanda yake batacce fa bai uhu mardudun malam yace cinikin za a watsar za a dawo da shi ma'ana a tada shi shine sai ya shigo mana da hadisin Uquba ibn Abdul Ghafir Allah ya ji kansa ke cewa ya ji a ba sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yadda na faɗa cewa ja a bilalun ilan nabi sallallahu alaihi wasallama bi tamrin barni wato wata rana bilal Allah ya kara masa yadda ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani dabino wanda ake kiran shi barni kamar yadda hadisi ne na cikin musnad na al-imamu ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa khairu tamaratikum albarni fiyayyen dabinan ku shine dabinan da ake kiran shi albarni manzon Allah ya ce yuzhibu da'a wala da'a fi yana tafiyar da duk wasu cututtuka kuma shi babu cuta tattare da shi shi ba zai illanta jikinka amma duk wata cuta da take jikinka kuma yana tafiyar da ita da izinin Allah don hadisin da ibn hajar Allah ya ji kansa ya zo da shi a cikin littafin safatul bari malamai suka ce in dai ya kyale akan hadisin to hadisin za a iya bashi martaba ta hadisi hasa domin in hadisi yana da illa yakan bayyana illar shi amma in ya ja bakin sa ya kyale bai ce komai ba to wannan ana daukan shi matsayin hadisi ne hasa shine yace khairu tamaratikumul barni ya ce fiyayyen dabinan ku ya ce shi ne dabinan da ake kiran shi albarni yudhibu da'a yana tafiyar da duk wata rashin lafiya wala da'a fihi an gane ko amma kuma babu wata cuta tattare da shi baya illanta dan adam shi dabino albarni sananne ne a wugunsu to shine a nan shi bilal Allah ya kara masa yadda ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin wannan dabino manzo Allah sai ya ce masa min aina haza ta ina ka samu wannan dabi'u a ina ka samu shi manzo Allah yake tambayar shi to wannan yana nuna mana cewa duk abin da zai tunkaro ka idan ka samu ishkali game da lamarin to ba laifi ka yi bincike har ka samu haƙiƙanin wannan al'amari kaga ya zo masa da wannan dabino to amma maza Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai ishkali game da wannan dabino da aka zo masa dan haka sai yake bincikar Bilal ya ce masa min aina haka ma'ana a ina ka samu wannan dabino qala Bilal Bilal sai ya ce kana indi tamru badiu yace ina da wani lalataccen dabino an gane ko ma'ana ina da wani dabino lalatacce idan aka ce radi abu wanda yake lalatacce koma bayan mara kyau kenan domin an ciro shi ne daga arrada'a rada'a shine rashin kyawu kamar yadda in aka ce aljauda shine inganci rada'a rashin inganci don haka duk wani abu mai kyakkyawa ake kiran shi da jayyid an gane ko wanda yake koma baya kuma sai a kiraye shi da radi lalatacce kenan shine yace indi tamru radiun yace ina da wani lalataccen da biyu mara kyau fa bi itu minhu sa'aini bi sa'in yace na sayar da tiya biyu a madadin tiya ɗaya ma'ana nawa lalataccen nakan ba da tiya biyu sai a bani wannan kyakkyawa tiya ɗaya na yi haka ne linudi iman nabiya sallallahu alaihi wasallama don mu ciyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana yanda magabatan kwarai suke himmantuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga manufarsa a nan ma'ana ya samu kyakkyawan dabino wanda zai ciyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana nuna mana yadda mazan jiya suke ganin kimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke ganin darajar shi suke himmantuwa da lamarinsa wanda hadisi ya gabata wanda wani mutum ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai alamar jin yunwa tare da shi sai ya ga shi tare da mutum uku ne a zaune ko mutum nawa daidai ya dan kwanta mana wanda ne je ya faɗa ma yaronsa wanda sana'arsa shine sayar da nama ya ce masa shirya mun abinci wanda zai wadaci adadin mutum kaza ya ce domin na gama zan Allah sallallahu alaihi wasallama wato akwai alamar jin yunwa tare da shi ya sanya aka shirya masa abinci wanda yake na musamman to haka shi a nan bilal Allah ya kara masa yadda ya ringa ba da wannan dabino nashi mara kyautiya biyu ya karbi tiya guda domin ya ciyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyakkyawan dabi'u فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da Bilal awwah awwah manzon Allah ya ce kash kash ita lafazin awwah ma'ana kalima ce ta nuna jin zafi da jin ciwo akan wani abu da ya faru an gane ko shine can Allah ya jinjina ma Ibrahim alaihi salam ya ce inna Ibrahima la halimu nawahun munib ko kuma la hal- la awahun munib idan aka ce awwa ma'ana mai yawan nishi na jin zafi na jin ciwo akan wani al'amari da aka yi wanda bai dace ba shine manzo Allah ya ce awwa awwa a Hausa sai ka ce kash kash kaga kash a Hausa in ka ji mutum ya faɗa to ya ji zafin abin da ya faru manzo Allah ya ce ainun riba ya ce wannan abu da kai shine ainihin riba wadda Allah ya haramta an shafe mubtada an wanzar da labarin shi kenan haza ainun riba wannan abin da ka aikata shine ainihin riba wace ribar ita ce ribar fadli riba wadda take ta kari domin duk lokacin da abinci jinsi ya kadaita kari baya halatta kuma jinkiri baya halatta dole ya zamanto hannu da hannu in jinsi ya saba kari na halatta amma jinkiri baya halatta kaga da biro ko ya ko na- ko ma wani iri ne gaba ɗayansa jinsi ɗaya ne baya halatta a yi fifiko an gane ko shine maza Allah ya ce masa ainun riba ya ce wannan abu da kai maza Allah ya ce shine ainihin riba wadda Allah ya haramta maza Allah ya ce masa la ta fa'al daga yau karka koma yin haka la anan nahiya ce maza Allah ya ce la ta fa'al daga yau karka koma aikata haka sai ya ce walakin manzan Allah ya ce sai dai idza aratta an tashtariya in har kana nihin ka sayi kyakkyawan manzan Allah ya ce masa fa bi ittamra dabinan naka lalataccen manzan Allah ya ce sayar da shi bi bayyana akar da wani abun da wani abun sayar- sayarwa na daban ka bada shi a baka kuɗi ko ka bada shi a baka alkama ko a baka shinkafa ko wani abu can daban wanda jinsi ya saba shi ne ya ce fa bi ittamra da binan naka lalataccen manzan Allah ya ce sayar da shi da wani abu ni bai ina akar da wani ciniki na daban kenan ka sayar da shi a baka kuɗi ko ka sayar da shi a baka wani nau'in na abinci wanda yake ya saba in ya so sun mashtari ne wanda ka amsa kin in ya so ka je ka sayi kyakkyawan da shi wanda makamancin wannan ya gabata wanda wani sahabi ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani dabino wanda ake kiran shi jani kyakkyawan dabino ne. daga kai bare ya zo masa manzon Allah sai yake tambayar shi yace shin duk dabinon kaibar haka yake jani ne dabino kyakkyawa yace a'a ya rasulullahi mukan ba da sa'i biyu a ba mu sa'i ɗaya ma'ana mukan ba da tiya biyu a ba mu ɗaya ko mu ba da tiya uku a ba mu tiya biyu manzo Allah ya ce a daga yau kai ma karka koma yin haka na kamar kyan manzo Allah ya ce je ka ka sayar da shi ka karɓi kuɗi in ka karɓi kuɗin kuɗin ka je ka sayo mai kyan da shi to shine a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana Bilal ya ce masa la tafa'al ya ce karka yi haka sai ya ce walakin sanadi za a ratta an tashtariya in har kayi nihin sayan mai kyau wa bi ittamra dabinan na kamar kyau manzo Allah ya ce sayar da shi bi bai ina aka da wani ciniki na daban ma'ana wani abin sayarwa na daban ka sayar da shi a baka kuɗi ko a baka wani abu na daban in mashtari bihi sannan kuma da kuɗin ka sayi kyakkyawan da kake nema mu za mu iya fahimta a nan mu ɗauka na darasi idan ka hana mutum wani abu to ya kamata ka mai masa gurbin da abu wanda yake ya dace abin da bai dace ba in ka hana mutum cewa karka yi kaza to in akwai abin da ya dace kana sanne da shi to yi kokari ka zo masa da shi da haka nan za Allah ya ce masa karka koma yin haka sai ya ce in ma yi za ka yi to ga yanda ya dace ka yi to a takaice wannan yana nuna mana kaga bilal a nan a matsayin wakili ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya yi ciniki ya sayar da dabino cinikin da bai dace ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa a kar yayi haka kaga wannan ciniki ciniki ne ba ta ce don haka wannan yana tabbatar da in ka wakilta mutum akan wani abu in ya sayar maka in ya sayar da shi in dai cinikin ya saba ma shari'a to wannan ciniki dole za a tada shi domin ciniki ne wanda yake batacci to wannan yana nuna mana kasancewar duk wani ciniki da za a yi in dai ya saba ma shari'a to wannan ciniki baya inganta ba a cewa ya yi a wannan ciniki ta dashi zai yi za a yi matukar ma'ana bai riga bai koci kuma wannan yana nuna mana cewa shugaba ya kamata ya ringa kula da mabiyansa ya ringa karantar da su abubuwan da suka dace ma shari'a da abin da ba su dace ba ya sanar da su abin da ya dace domin su kusance shi abin da bai dace ba domin su nisance shi babul wakalati fil waqfi wa nafaqati wa an yudhima sadiqan lahu wa ya'kula bil ma'ruf قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا سفيان وابن عيينة الهلالي المكي عن عمرو وابن دينار المكي أنه قال في صدقة عمر رضي الله عنه ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأصل مالا فكان ابن عمر رضي الله عنهما هو يلي صدقة عمر رضي الله عنه يهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da halaccin wakilta wani filwaƙafi game da kula da dukiya wadda take ta waƙafi idan aka ce alwaƙaf an ciro shi ne daga alwukuf alwukuf shine tsayawa kenan a tsaye da abu idan aka ce waƙaf shine ake kira da alhubus me ake kira da alhubus wato shine ware wata dukiya a tsaida ta a matsayin cewa fi sabilillahi ne duk abin da ake samu ta karkashin wannan dukiya a sarrafa shi akan wata hanya ta alkhairi domin yanzu a samu sakamako a kan shi a gobe kiyama shine ake kira da wakafi wanda mafi yawan mawadatan mu'anan sun jahilci wannan matsala shi wakafi wata dukiya ce kake warewa daga cikin abin da Allah ya wadatar da kai misali in kana da gidaje sai ka ware gida ka ce wannan gida na tseda shi a matsayin wakafi ne fi sabilillahi duk kudin da za a amsa na hayar wannan gida to a sarrafa shi akan wannan hanya ta alkhairi in ma hidimar wani masallaci ne ko fita wa'azi ko wasu al'amura dai waɗanda suke na ɗaukaka addinin Allah a ban ƙasa in gona ce ka ce wannan gona wakafi ce duk abin da za a noma a samu na amfani to a sarrafa shi ga wata hanya daga cikin hanyoyi na ɗaukaka addinin Allah na taimaka ma mabukata da sauransu in wata mota ce ka ce wannan mota wakafi ce duk aikin da ta yi kuɗin da aka samu to za a sarrafa shi ɓangare kaza shine ake kira da wakafi don haka idan ka ga wasu daga cikin dogayen benaye a irin saudiya irin wannan benaye benaye ne na wakafi an yi su ne fi sabilillahi duk kudaden da ake samu na hayar waɗannan benaye akan sarrafa su ne akan hanyoyi na ɗaukaka addinin Allah akwai mawadata da dama wanda na yi sanin sun yi benaye wanda benin ya haura akan hawa goma sun bada su wakafi ne ga jami'ar madina wanda ɗalibai waɗanda suke da iyalai su ake zaunarwa a cikin gidajen wanda wasu gidajen su kuma kawai in an karɓi kuɗaɗen hayar su ga hanyoyin da ake sarrafawa akwai binin da aka gina a nan gindin harami na madina ya kai hawa goma sha wani abu shi ma wakafi ne kuɗaɗen da ake amsa na haya akan sarrafa su ga malaman da suke karantar da ɗalibai alkur'ani a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan sadaka ce jariya wanda har kiyama ladan mutum yana gudana baya taka mulki shine ake kira da wakafi matsala ce wadda take mai girma kuma abu ne wanda yake mai amfanin gaske gabawa saboda ko da Allah ya masa rasuwa to ta wannan hanya aikinsa na lada ba zai taka mulki ba har zuwa kiyama to shine anan yace babul wakalati fil waqafi babi ne wanda ke bayani game da halaccin ba da wakilci game da wakafi sai ce wa nafaqatihi wato da ciyar da shi wakafin ma'ana kudaden da aka samu ma'ana kashe su ga hanyar da ya dace a kashe su tana iya wakilta wani ka kula da wannan wakafi don abin da aka samu kuma kai ne wakili za ka sarrafa shi a bangare kaza sai ce wa an yi idimar sadiqan lahu kuma cewa shi wanda aka ba shi wakilci yana halatta ya ciyar da abokinsa daga cikin wannan dukiya ta wakafi wa ya akula bil ma'rufi kuma shi kansa shi da aka wakilta ya halatta ya ci amma da hali wanda yake na kyautatawa ba kana rayuwa ta talakawa dan an danka dukiyar wakafi a hannunka ka koma rayuwa ta mawadata an gane ko idan kai haka kayi zalunci tunda a nan ciyayi bil ma'rufi da halin kyautatawa kamar yadda can Allah ya faɗa game da dukiyar marayu wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda ya zama wadaci aka damka dukiyar marayu a hannunsa ubangiji ta'ala ya ce falyasta'fif ya zama wajibi ya kame kare taɓa komai wannan dukiya da yake kula da yake nemi sakamakon lada a wajen ubangiji sai ce wa man kana faqiran wanda ko ya zama talaka mabukaci ne to in ma ya bukatu ya ci daga wannan dukiya ta marayu to fariya akul bil ma'ruf ya ci da halin kyautatawa kar ya zamanto yana matsayin talaka ya koma rayuwa ta mawadata dan an damka dukiyar marayu a hannunsa to haka in an damka dukiyar wakafi a hannunka in dai kai mabukaci ne ka bukaci ka ci to zaka ci ne da halin kyautatawa in ka canza rayuwa halin kana talaka ka koma rayuwa ta mawadata to ka yi zalunci to shine anan malam sai ya zo mana da hadisin wato Sufyan ibn Uyayna daga Amr ibn Dinar Amr ibn Dinar al-Makki Allah ya ji kansa ke fada game da sadaka ta Umar Allah ya kara masa yadda ni ake ni da sadaka wakafin da Umar yayi Allah ya kara masa yadda Umar sai ya ce laisa an gane ko laisa alal wali wato babu laisa alal wali junahun babu wani laifi ga shi wanda yake jibintar wannan wakafi ma'ana wanda yake kula da shi an yi a kula wato ya ci bakin gwargwado wa yi ukila sadiqan lahu kuma ya ciyar da abokinsa a gaira muta'assilin malam ba mai nihin tara dukiya ba an gane ko ba wanda famar ya tara dukiya a a mabukaci kenan wanda zai bukata ta sashi zai ci ba laifi kana iya ciyar da abokinka amma na ka bashi ya je ya tara to wannan bai dace ba abokin naka sai in ka tabbata mabukaci ne in an bashi zai je ya ci ne da iyalinsa ba zuwa ba zai ya aje ya tara to wannan ba laifi akan iya bashi to don haka ibnu umar Allah ya kara masa yadda huwa yali sadaqata umar shi yake jibantar wakafi na mahaifinsa umar Allah ya kara masa yadda yuhudi linasi min ahli makka yakan yi kyauta ga wasu jama'a daga cikin mutanen makka daga cikin wannan wakafi na umar kana yanzilu alaihim domin shi ibn umar yana sauka a gunsu an gane ko yana sauka a gunsu abokansa ne sai ya ɗauka daga cikin wannan wakafi yana ciyar da su yana ba su wannan yana nuna mana cewa na halatta mutum ya wakilta wani akan wakafi kuma yana dacewa ya wakilta shi akan duk abin da aka samu shine zai sarrafa wannan dukiya kamar yadda anan ibn umar shi yake kula da wakafin mahaifinsa kuma shi yake sarrafa duk abin da aka samu na dukiyar don haka anan yake ciyar da wasu abokansa a birnin makka wanda yake sauka a gunsa idan ya zo makka sai ya ɗauka ya ba su don haka duk wanda za a ba ya zaman tuba ne nihin tara dukiya ba ne mabukaci ne amma in menihin tara dukiya ne to wannan ba a ba shi shi ne ce gaira muta'affilin malam ba menihin tara dukiya ba babul wakalati fil hudud قال حدثنا أبو الوليد هو الطياد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال أخبرنا الليث هو ابن سعد الفهمي المصري عن ابن شهاب هو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد يا أنيس إلى امرأة هذا fa'ini ita rafat farjumha wato wannan babi ne wanda ke bayani game da halaccin ba da wakilci game da haddika ma'ana hukubobin da Allah ya shar'anta alhudud jam'i ne na hadd idan aka ce alhad shine hukumatu muqaddaratun shar'an hukuma wadda aka bata gwargwado a shari'a cewa mai laifi kaza kaza ya dace a yi masa to anan wanda doka take hannun shi yakan iya wakilta wani game da zartar da wannan haddi ba dole ba shi shugaba sai da hannun shi zai zartar shine anan malam ya zo mana da hadisin zaid ibn khalid da abu huraira Allah ya kara masa yadda Allah ya kara musu yadda wanda sun haɗu game da rawaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa ga wani da ya zo wajensa ya ce ya rasulullahi bawa na ma'ana khadimi na wato ya yi zina da wannan matar tawa kaji kaji ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an ce mun shi iya abin da yake kan bawan kaza ne shi kuma abin da yake kan matata kaza ne ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda hukuncin da aka bashi sabanin hukuncin Allah ne da na manzansa manzon Allah ya bayyana masa cewa ga yanda hukuncin Allah yake sai manzon Allah ya faɗa ga wani sahabinsa Unais maza Allah ya ce wagdu ya unais ya ce ya kai unais unais tasgir ne na anas ma'ana ɗan ƙaramin anas in ka ce anas mukabbar ne an gane ko ƙarami ko sai ka ce unais kamar yadda in ka ce umar sai ka ce umair kamar yadda in ka ce amir sai ka ce uwaimir kamar yadda in ka ce hassan sai ka ce hussein kamar yadda in ka ce sa'ad sai ka ce suhail in ka ce fadl sai ka ce fubai an gane ku don haka yin allah ya baka ya'ya biyu maza ba sai hassan da husaini ba kana iya sama ɗaya anas ɗaya sai ka sa masa unais ko ka sama ɗaya sahal ɗaya sai ka sa masa suhail shi ne ce masa wagdu ya unais maza allah ya ce ya kai ɗan ƙaramin anas ijijjihi idan mara'ati haza ma'ana izuwa matar wannan mutumin je ka wajenta fa ini ita rafat in ta yi furci ta tabbata cewa haka ne ta yi zina za Allah ya ce farjumha jijjife ta har ta mutu kaga a nan haddi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya wakilta sahabin sa'udai don haka a nan yana tabbatar mana halaccin shugaba idan an kawo masa irin wannan hukunci to ba dole bane sai ya zartar da shi da hannun shi yakan iya wakilta wani ya zartar da wannan wanda aka wakilta a madadinsa yake don haka ya aika unai sai ce je ka wajen matar wannan mutumin fa ini ita rafat in ta yi furci ta tabbatar da cewa ta yi zinar maza Allah ya ce farjun ha ya ce ta jefe ta har ta mutu قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب وابن أبي تميمة السختياني عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال جاء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه قال فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد wato ukuba ibn al-haris Allah ya kara masa yadda yake cewa an zo da nu'aiman ko kuma bibni nu'aiman nu'aiman musaggar ne menene mukabbar kinsa nu'man an gane ko nu'man sai ka ce nu'aiman nu'aiman kenan dan karamin nu'man shine yace ji abin nu'aiman an zo da nu'aiman ko kuma dan nu'aiman kamar yadda wannan kokonto ne aka samu daga marwaicin shin shi nu'aiman kin ne aka zo ko kuma ɗansa ne tare da cewa akwai riwayun da suka zo babu kokonto shi kansa nu'aiman kin shi ne aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shariban wato halin ya sha giya yayi maye a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarci waɗanda suke cikin wannan gida lokacin da aka zo da shi manzon Allah ya ce ku tashi ku tara masa gajiya an ya dire buhu manzon Allah ya umarce su cewa su tashi su kai masa duka su bubuge shi wato ukuba yake cewa fa kuntu ana fiman da rabahu yace ni ina daga cikin waɗanda suka ringa dukansa fa darabnahu bin ni'ali wal jari yace muka ringa dukan shi bin ni'ali da takalma wal jari wato da iccen dabino idan aka ce jari wannan icce na dabino wanda kaba take jikin shi wanda da shi ake gadan kara shine ake kira jari da shi suka ringa hulala shi wannan kenan kafin a bayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana gwalgwadon bulalar da ake ma mashayi an gane ko kafin ya bayyana gwalgwadon bulalar da ake ma mashayi a farko in an zo da mutumin da ya sha giya ya yi maye to akan dukan shi da takalma da kuma wato shine icce na dabino shi bugu da takalmi nau'i ne wanda yake na kaskanci da wulakanci domin wannan yakan iya sanyawa ya shiga hayyacinsa shi kuma wannan yancin dabino an zai ji zafin bugu wannan shi ma akwai hikima kenan wannan zai iya sawa ya shiga hayyacinsa to amma bayan haka mazala sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana gwalgwadon abin da ake bula da mashayi shine a yi masa bulala arba'in tare da cewa umar da shan giya yawaita a cikin jama'a umar ya kara arba'in ta zama tamanin an gane ko kuma shi ma sunna ne to don haka shi ko sharaɗin aji an gane ko in aka zo aka tabbata mutum ya yi maye ko aka ji warin giyar to wannan za a zartar masa da iya abin da ya dace kuma wannan yana nuna mana cewa shi mashayi idan aka cauke shi ya sha giya to ba sai ya wartsake ba za a bulala shi yana cikin mayen za a zartar masa da abin da ya dace a yi masa kaga a nan shi ma wannan wakilci manzon Allah ya ba jama'ar da suke cikin gidan cewa su tara masa gajiya kenan su zartar da abin da ya dace kenan wannan yana nuna kenan haddi akan iya wakilta wani yayi ba dole bane sai shugaba da hannunsa babul wakalati fil huduni wa ta'ahudiha قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة رضي الله عنها أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبيه ثم بعث بها مع أبي رضي الله عنه فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أهله الله له حتى نهر الهدي wannan babi ne wanda ke bayani game da halaccin ba da wakilci game da raƙumma waɗanda suke na hadaya lafazin alhudu jam'i ne na badana badana ke na raƙumin da aka kura na hadaya shine ubangiji ta'ala ke faɗa wani guduna ja'alna halakum min sha'irin lahi lakum fiha khair sai ce wata ahudiha kuma da bibiyarta ma'ana a kula da ita har a kai lokacin da za a kai ta wurin yankanta a yanka to shine anan Aisha Amra bintu Abdurrahman take fada cewa take fada ma wato Abdullahi ibn Abi Bakar ibn Hazm cewa Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanta ta fada mata ta ce mata ana fataltu qala'ida hadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi yadayya aisha ta ce da waɗannan hannuwan nawa ta ce na turka dan wuya na hadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lafazin qala'id jam'i ne na kilada in aka ce kilada abinda ake ratayawa a wuya na ado dan haka kwaɗan sarka ake kiran shi kilada ko kuma mu ce sarka gaba ɗaya ake kiranta da kilada an gane ku jam'in shine qala'i kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa ya ayyuhal ladzina amanu la tuhillu sha'airallahi wala ash-shahra al-harama wala al-hadiya wala al-qala'ida wala amin al-bayt al-harama al-aya kamar yadda yake faɗa ja'ala Allahu ka'batan ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayt al-harama qiyaman lin-nasi wash-shahra al-harama wal hadiya wal qala'id ala'id kenan jami ne na kilada aisha ta ce da kaina da waɗannan hannuwan nawa ta ce na tuka ɗan wuya wato na hadiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama raƙumman da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai kura na hadaya ta ce da hannuna na tuka a dan ɗan wuya da ake musu saboda ita hadaya kawatar da ita ake a yi mata kayan ado wannan kayan ado da aka mata alama ce daga cikin alamomi waɗanda suke na tsoron Allah wanda yake cikin zuciya domin girmama ubangiji subhanahu wata'ala ne kamar yadda ya ce wa man yu'azzim hurumatin lahi fa huwa khairun lahu inda rabbi wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub to dan haka wannan lihidi da ake ma raƙumi na hadaya a masa shimfiɗa mai kyau a masa rataya ta ɗan wuya mai kyau a aika shi a can a kai shi can a yanka makka to wannan yana daga girmama ubangiji subhanahu wata'ala to shine Aisha tace da hannuwa na na tuka dan wuyan hadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me zamu iya fa'idan da ana mace ta ma mijinta hidima an gane ko mace ta yi ma mijinta hidima kamar yadda Aisha anan da hannunta ta tuka tace kun makallada ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama biye dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan na tubka da hannun shi ya ringa daukan wannan dan wuya yana rataya ma rahuma da hannun shi yake dauka yana ratayawa ta ce sun ba a tsabiha ma a abi sannan manzon Allah ya aika wannan hadaya tashi tare da mahaifina shine a shekara ta tara an gane ko hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shugabantar da Abubakar akan mu'minai shine amirul hajji manzo Allah ya ba Abubakar hadiye shi yace a kura a je da su Aisha tace falam ya harum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shay'un ahallahu Allah lahu wani abu da Allah ya halatta ma manzansa tace bai haramta ba gare shi hatta nuhir alhadiyu har aka kai lokacin da aka soke hadiyar sabani ga wasu daga cikin magabata wanda sun tafi akan cewa idan ka kora hadaya to kai ma hukunci mai haji ya kama ka ba magana yanke farce ba magana shafa turare ba magana kusantar iyali har sai an kai lokacin da aka soke hadir to aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da hadirar shi mahaifina abubakar ya tafi da hadir amma duk wani abin da Allah ya halatta masa na kusantar iyali ko yanke farce ko shafa turare da sauransu manzon Allah bai daina ba har aka kai lokacin da aka yanke hadir kaga wani yana nuna dan ka ba da hadaya hukuncin ka baya zamantowa hukunci ɗaya da wanda ya dau harin haji yana wannan hadisi ne wanda yake nuna ba da wakilci game da wato raƙumma na hadaya mutum ya ba da su wani ya wakilcin su ya bibiye su har a kai lokacin da za a yanka nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك